أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله يومنا الخميس شاب يرقى وطن ربيع الاول هجراء النبي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina 443 wanda ya daidai da 21 ga wata na goma miladiya ta 2021 wanda wannan cigaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam na wallafal abdulghani bin abdulwahid al-maqdisi wanda wancan satin in ban manta ba mun yi darasi mun tsaya a cikin babu siwak wanda kuma wannan zai zamanto shine darasinmu na shidda kenan a cikin wannan littafi mun fara babin siwak wanda mun karanta hadisi na farko duk da babu layi muna iya mu dawo tun daga hadisin mu dora in ya so sai mu ci gaba malam ya ce babu siwak wato babe da zai yi bayani akan abin da ya shahi aswaki wanda muna cikin kitabu tahara malam ya kawo mana abin da ya shahi aswaki shine saboda ka ringa tsarkake bakinka abin da ya shahi tsarki abin da ya shahi tahara kuma zan magani hadisan da malam ya kawo kuma zan ringa ganin alaka kowane hadisi da baban insha Allah malam ya ce idan aka ce aswak kamar yadda muka ɗauka wancan satin ana kiran aswaki da aswak wato udi inda ake yin aswaki da shi yin aswakin shi kuma at tasawwuk ka ringa yin aswakin yana at tasawwuk wanda kuma kamar yadda zan gani daga cikin wasu hadisai istihbaban ana so a wurare da yawa wanda ya tabbata sunna ta tabbatar da mutum ya yi asuwaki idan zai yi wannan ayyukan wari na farko dai shine qira'atul qur'an idan mutum zai karanta alqur'ani ana so ya yi asuwaki ya tsaftace bakin shi saboda ya karanta littafin Allah saboda kuma yana daga cikin girmama sha'air na addinin musulunci sha'air na Allah subhanahu wataala ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما عند الله سبحانه وتعالى يا فدي سنة أبو نبيو inda aswaki yake zamantawa istihbaban mutum yayi shine idan zai shiga cikin gida idan ka zo zaka shiga gidanka ko kuma zaka shiga gidanku kenan yana da kyau kai aswaki kenan yana da kyau kai aswaki kafin ka shiga haka kuma idan zaka huto daga gida shi ma yana da kyau mutum yayi aswaki haka kuma wuri na hudu idan ka zo zakka kwanta ka yi barci idan zakka yi barci yana da kyau ka yi asuwaki ka goge bakinka da kyau haka kuma idan ka tashi daga barci shi ma wuri na biyar ko na shidda yana da kyau ya zama mutum ya yi asuwaki ya goge bakin shi musamman ma in mutum zai yi kiyamun laili saboda zaka karanta alkur'ani kenan yana da kyau ya zama to ka goge bakinka da kyau ka yi asuwaki haka kuma kamar yadda wannan hadisi na farko a wajen yin sallah ya zamanto mutum ya yi aswaki haka a wajen yin arwalla ya zamanto ka yi aswaki da wurare da yawa wanda dai suna ta tabbatar da cewa mutum ana so ya zamanto ya yi aswaki hadisan aswaki malamai suka ce sun kai wajen irin hadisai wanda sun kai sama da ɗari wanda suka zo akan abin da ya shaye aswaki wanda wasu malamai suna cewa hadisi suwa kuma ya kai matsayin hadisul mutawatir muka ce wanda hadisul mutawatir wanda daga cikin sharaɗin shi mutane da yawa su rawaito shi wadda ruwaya ta zo cewa hadisin aswaki sama da sahabi talatin da wani abu suka rawaito shi yana wannan ya kai haddi na hadisin da nau'in hadisi da ake ce ma wato almutawatir kina a gurguje hadisi na goma sha bakwai malam wanda ya kawo a cikin wannan littafi wanda kuma shine hadisi na farko a cikin babu siwak shine an abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة wato annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ruwaya daga abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula an ashqa ala ummati wato in ba dan ka in tsananta ma al'ummata ba la'amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wato da na umurce su da yin aswaki a kowace sallah lokacin da ka zo zaka yi kowace sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarta a cewa a yi aswaki me yasa saboda kamal na shari'ar musulunci kamar yadda muke faɗi dukkan wannan hadisan da muke gani tun a baya suna nuna mana irin yadda addinin musulunci ya zo a cike addinin musulunci ya kula da wajen da abin da ya shahi tsafta wanda ba dole ba sai ba sai wani malamin tsafta ya zo ya koya maka yadda ake yin tsafta in ka gani kana neman malamin tsafta to ka bar addinin musulunci shine zaka nemi wani wanda zai sanar da kai da ake yin tsafta kenan wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ba dan kai ya tsananta ma ba al'umma shi da ya zamanto ya umurce su da su yi asuwaki a kowace sallah wato laula an ashqa ala ummati kuma wannan a fakarar wannan jumlar wannan ta farko zan mu fahimci cewa addinin musulunci addini ne wanda ya zo a sauƙaƙe addini ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zo mana da shi da sauƙaƙe kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama annabin rahama ne annabi ne wanda aka turo shi wanda ya sauƙaƙa ma sahabban shi ya sauƙaƙa ma al'umma wannan bai zo musu ba da abubuwa wanda suke abu na tsanani kamar yadda da yawa hadisai ya gabata misali daga ciki hadisin da wani arabi ya zo cikin masallaci ya yi wutsari sahabbai suka tashi suka zaburo mishi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tseda su suka ce da'ahu suka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu su bar shi da suka ida annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu aiku an turo ku ne wato bi ma'ana muyassirin ba turo ku ba ku zamanto kuna kuntata ma mutane mu'assirin ba wannan kenan yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato shi mai sauƙaƙa kama mutane ne kuma addini kamar yadda imamu sa'adi nasiru sa'adi cikin manzuma shi yake cewa fi kulli amrin na bahu ta asiru baitin sadarin baitin ya ya dauki waddinu mabniyu na ala taisiri fi kulle amrin na bahu ta'asiru wato addini an gina shi ne akan abin da ya shayi sauwakawa abin da ya shayi a saukaka ma al'umma game da dukkan al'amarin da ya zamanto akwai tsanani akan shi kenan duk al'amarin da ya zamanto akwai tsanani to zaka ga addinin musulunci ya kawo hanyar da za a samu sauki akan shi haka shi yasa malaman usulul fiqh suka dauki ka'ida anan cewa al-mashaqqatu tujlibu at-taysir wato wani abu idan ya zo da tsanani annabi ya ka gani addini ya kawo an samu sauki sauwakawa akan wannan al'amarin kenan ka'ida ta malaman usulul fiqh kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama makhafa dan yin kayye tsananta ma al'umma shi shine da da babu tsoron ya tsananta ma al'umma shi da ya umarci cewa al'umma su zamanto suna yin asuwaki a kowace sallah to amma zai zamanto yayi tsanani akan al'umma kenan shi ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai umurta ba da aka umurta kenan da ya zamanto wajibi kenan dole ya zai zamanto dole ya kai aswaki a kowace sallah idan zakai sawa'un sallah ta farilla ce ko sallah ta nafila ba a bambanta ba kenan duk nafila idan zaka yi kai aswaki duk farilla in zaka yi sai kai aswaki kowace sallah zaka yi sai kai aswaki kenan wannan zai zamanto ya tsananta akan al'umma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai amarta ba kenan ya zamanto kofa a buɗe take mutum ana so mutum musulmi yayi koyi da sunna ce wadda ta annabi sallallahu alaihi wasallama ka rike aswakin nan ka ringa yin shi wanda kuma yana daga cikin abin da yasa mashru'iyya ka zaman ta yin aswaki a wajen yin sallah kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya ci wannan daga cikin wannan shajara wadda take habitha wadda ya nuni akan abin da ya shayi tawarnuwa ko kuma albasul albasa wato kada ya kusanci masallaci saboda mi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza bi ibn adam wa au kama qala sallallahu alaihi wasallam saboda mala'iku suna cutuwa da abin da yake dan adam yake cutuwa da shi wato idan kai ka ci albasa baka gogewa bakinka ko ka ci tafarnuwa baka gogewa bakinka in ka zo wanda kuka yi sahu da shi kana cutar da shi da wannan iskai to ba su kaɗai ba ma hatta da mala'iku ma kana cutar da su to dan shi haka shi yasa idan ya zamanto ka zo yin sallah yana da kyau ka zamanto akwai aswaki a tare da kai ya zamanto kana goge bakinka da wannan aswakin saboda shi baki danke lokacin da ya tsaya a rihe ya dan jima ya dan samu wani lokaci zaka gani yana wani yami yami ko kuma yana yin wani wari wari kenan dole ya zamanto kana samu kana goge shi kana goge shi da kyau wannan sunna ce da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a gurguje a cikin wannan hadisi kenan zan mu gani abin da ya shahi mahimmancin aswaki da kuma irin falalashi da kuma irin ya zamanto a kowace sallah mutum kamar akwai ruwaya da ta zo inda kulli wudu'in kuma a kowace ma a kulli wudu'in tare da kowace arwalla ya zamanto mutum yana yin aswaki wannan ta zo game da sallah to akwai ruwaya da ta zo akan yin game da arwalla to duka dai yana nuna mana irin abin da ya dace mutum ya zamanto yana tsaftace bakin shi akan abin da ya shayi yin aswaki saboda kai ya cutar da mala'iku kada ya cutar da wasu yanda kuma akwai hadisi wanda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin duk da cewa ingancin shi damanta ingancin shi cewa mutum idan ya zo yana yin aswaki cewa mala'iku suna idan yana karatu afwan yana karanta alkur'ani sawa'un cikin sallah ne mala'iku suna kusanta shi har ya zamanto mala'ika ya dora bakin shi a saman bakin mutumin wanda yake yin karatun wannan to ka gani mala'ika ya zo kuma kai baka tsaftace bakinka ba kenan ka gani ka cuci mala'ika kayi wannan duk da cewa hadisin ban san namanta ingancin shi yana da inganci ko kuma yana da rauni saboda akwai hadisai da yawa wanda suka zo akan falilla aswaki duk da cewa akwai wanda suke da rifai wanda wanda ya salla wanda a wajen sallar yayi aswaki yahi wanda bai ba aswaki da falala ko 70 ko kuma 70 ne to ka gani wannan ma hadisi ne duk da cewa a fada'il aka kashi amma dai yana da rauni shi ma bai inganta ba akwai hadisai da yawa dai a gurguje akan abin da ya shahi wato yin aswaki wannan kuma cikin hadisin muke ganin abin da ya shayi falalar yin sallah wadda idan ya zama to kayi aswaki kenan kayi kusanci da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya so yayi umarni akan shi in ba dan ya zama to ba ka tsananta ma al'umma sannan kuma akwai cikar shari'a ta addinin musulunci akan abin da ya shayi tsafta akan abin da ya shayi kula da nazafa da kan dukkan abin da zai tsarkake mutum daga dukkan wani datti kenan hadisi na goma sha bakwai shi kuma daga an huzaifata bin yaman radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza qama min al-layli yashusu fahu bis-siwak wato hadisi na gaba hadisi na goma sha takwas wanda huzaifa dan yaman yarda Allah ta tabbata a gare su yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza qama min al-layli idan ya tashi wato a cikin dare ya shusu fahu bisiwak wato yana wanke bakin shi ko kuma yana goge bakin shi da asuwaki wato yana ya shusu zaka gani a cikin wata tabaka sun kawo ma tafsirin menene ya shusu bi ma'ana ya gusilu wato yana goge bakin shi da asuwaki kenan kamar yadda muka huzano a farko cewa wuraren da ya zamanto mutum ana so ya ringa yin aswaki ga wuri ɗaya wanda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi daga barci yana yin aswaki wanda kuma abin da ya sha yin aswaki zaka gani idan ka tashi daga barci kai aswaki mutane sun jarraba sun gani hatta da war tsakiya da zaka yi zaka ji ba ɗaya bane ba da in baka yi ba aswaki kuma idan ka zo yin karatu ma sawa'un zaka tashi kai kiyamun laili ne zaka gani shi yasa halshen ka zaka ji yana guddo karatu sosai kamar yadda hadisi na karshe a cikin wannan baban zan magani asuwakin kuma bai takaita ba akan abin da ya shayi haƙora kaɗai hatta a saman halshe zan magani a hadisi na karshe wanda malam ya kawo mana a cikin wannan babi kenan dai anan malam yana ƙara akkada mana yin wato asuwaki idan mutum ya tashi daga barci idan ka tashi daga barci ya zamanto kayi asuwaki kuma menene illa da za ta sa ya zamanto kayi wannan asuwakin shine wanda ya kwanta zaka ka san bakin mutum yana yami yami yana yin iska wadda bata da dadi to kenan wannan wannan shi yasa kenan ka goge shi saboda zaka kusanci sawa'un sallah ce zaka ka kusanci Allah subhanahu wataala ko kuma zaka kusanci wanda suke wato ɗiyan adam ne haka kuma a ciki akwai abin da ya shahi nuna mana abin da ya shahi tsabta akan umumi baki ɗaya kamar yadda hadisin da ya gabata ya nuna mana kuma daga cikin ladubba da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu wanda idan ka tashi ka goge bakin ka yana daga cikin ladabi kenan in sallah ce zaka yi kenan ka gabace ta da tsabta kafin ka kaje yin wannan sallah hadisi na goma sha tara an aisha radiyallahu anha qalat دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره fa akhadtu siwaka fa qababtuhu fa tayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fastanna bihi فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قدا وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه wato hadisi na goma sha tara shine hadisi na aisha yarda allah ta tabbata gare ta mata annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kissa ce ta hakaito mana akan abin da ya shafi wato annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo mutuwa kuma da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta'alluki da yin aswaki hatta da lokacin da ya zo mutuwa zan magani annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema a bashi aswaki ya zamanto ya yi aswaki kahin ya cika shine aisha yarda allah ta tabbata a gare ta take cewa dakhala abdurrahman bin abi bakar siddiq radiyallahu anhuma wato abdurrahman dan abi bakar abdurrahman wato shaqiqi ne na aisha dan uwanta ne na jini dan abi bakar yarda allah ta tabbata a gare su ya shigo wajenta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wato ita wa ana musnidatuhu ila sadiri wato ta jingino annabi sallallahu alaihi wasallama saman kirjinta a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana rishin lahiya wadda rishin lahiya a ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika wa ma abdurrahman siwakun ratabun yastannu bihi wato kuma tare da abdurrahman shi wanda ya shigo in kenan akwai asuwaki wanda yake ratab menene ratab shine danye wato asuwaki danye yastannu bihi yana yin asuwaki fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama basarahu wato sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwara ma abdurrahman in ido yake kallon shi wato yana kallon asuwakin na abdurrahman aisha take cewa sai tace akhuzuhu fa akhaztu siwaka fa qaddamtuhu akwai ruwaya ta gaba kahin nan fa akhaztu siwaka sai tace fara'aitu can kasa da yace wa fi lafzin tace fara'aitu fara'aituhu yanzuru ilayhi sai ta gane shi wato yana kallon wato Abdurrahman in ko yana kallon wannan aswakin wa araftu sai ta sani cewa annahu yuhibbu siwaka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana son wannan aswakin ne kenan shine cikon ruwayan nan ita ce fa akhaztu siwaka kuma a waccan ruwaya kuma ita ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama in akhuzuhu laka shin in amsan maka asuwakin in amso maka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi nuni da kanshi anna'am cewa eh yana son amso mishi wannan asuwakin sai ta amso shi wato ta tsaftace shi inda yasa bakin nashi kenan ta tsaftace shi ta sa shi ya yi tafshi ta miƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallama sun matafa'atuhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallama sannan ta miƙa ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya amsa fastan nabihi ya yi aswaki da shi aisha take cewa famara aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama stanna stinanan ahsana minhu wato bata taba ganin ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wani aswaki wanda ya yi wannan aswakin da ya yi a lokacin yin yi yanda ya goge bakin shi da kyau kenan bata taba ganin ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge bakin shi da kyau irin wannan lokacin da ya zo daidai karshen mutuwar shi da ya nema a bashi aswakin nan fama ada an faraga annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ya kare yin wannan yin aswakin rafa yadahu au isbi'ahu wato sai ya daga hannun shi ko kuma ya daga yatsa shi shakka ce kenan daga rawun hadisi sun maƙala sai ya ce firrafiƙil a'ala wato a cikin jama'a wadda suke maɗaukaka salasan ya gai wannan kalmar so uku sun maƙada sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika wa kanat taqulu aisha ta kasance tana cewa mata baina hakinati wa zaqinati wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu tsakankanin nan inka wato tunda ta jingino shi saman kirjinta kenan tsakankanin idan aka ce zaqina shine kasan haɓa nan karshen makogoro haƙina kuma nan wajen wajen wannan kashin barawargi ake ce mishi ko kashin barawargi ko kenan nan ne hakinan mutum nan kenan tunda ta jingino annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya- yana saman kirjinta kenan shine tace mata baina hakinati wa zakinati kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika kenan a gurguje wannan hadisin wato ya zo don ya nuna mana irin abin da ya shahi eh, yin aswaki wanda muna cikin dai babu siwak kuma cikin kitabut tahara wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama hatta da wajen mutuwa shi abu na ƙarshe wanda yake yi shi ne yin aswaki kenan wannan yake ƙara nuna mana irin matsayin yin aswaki akan abin da ya shayi shari'a akan abin da ya kada mutum ya ɗauke shi abu ne wanda zaka gani da yawa daga cikinmu wani kawai ɗaukan aswakin ne yake na yawo wani kawai shi dai a gan shi da aswakin ba wai dan ya goge bakin shi ba ba wai kuma dan ya tsaftace ba ba dan ya yi koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan sai dai a wannan shi idan kana da aswaki ka dauka a kore yaushe ka ringa goge bakin ka na farko kaga tsafta ce na biyu kuma yana goge ma datti saboda baki duk lokacin da yayi yami yami zaka gani idan ya dan jima a dan rihe dole zai yi wannan ra'iha shi zata canza kenan koda kana azumi wasu malamai suna ganin cewa idan kana azumi kada ka yi wannan aswakin kada idan rana ta wuce kada ka yi aswaki dalili shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la khulufu fa mai sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk wato wannan bashi bashin bakin mai azumi wato shi yahi eh, kamshi a wajen Allah subhanahu wataala fiye da tiraran almiski amma dai magana mafi rijaye a koda yaushe kana iya yin aswaki wanda mai azumi wannan bashi bashin da bakin shi yake hutawa ai ba daga baki bane ba saboda daga can cikin cikin shi ne daga cikin cikin shi ne yake hutawa saboda ciki babu abinci dole ya zamanto yana hutawa kenan dai ala kulli hal a kowane lokaci mutum yana so ya ringa yin wato ya ringa yin aswaki annabi sallallahu alaihi wasallam aisha a wannan kissar da tace tare da abdurrahman aswaki sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon wannan aswakin wa araftu annahu yuridu siwak sai ta sani cewa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan aswakin sai ta amso mishi kina anan me zan madauka cewa kana iya kai aswaki da aswakin wani idan amma ya baka izini kada mutum ya dauki da aswakin shi kawai ka zo ka dauka ka goga mai shi bakin ka a'a idan ya baka izini ya ce eh dauka sai ka dauka ka ciccire daidai inda ya tattamna in misali ka ciccire ka gyara shi kai ma kai ka ci gaba da yin aswaki in ya baka izini kada mutum ya ajiye aswakin shi ka dauka ka je ka yi aswaki kuma eh, a wannan kenan wannan hey mutum ya baka izini kamar yadda nan kenan Abdurrahman da aswaki Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so kenan Abdurrahman in ya bada kenan ka gani shi yayi bada da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana so haka kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani abin da ya shahi eh, gyara wannan aswakin kamar yadda muka ce ka gyara shi sannan kuma irin yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika wanda wannan yana daga cikin falala Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta idan ka ana zana falala Aisha sai ka sanyo wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu a saman kirjinta wato ya cika a saman kirjinta kuma a ɗakinta kuma a ranarta wanda wannan shine yana daga cikin falala Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta wanda kuma wato ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi so wanda mun gabata da dan bayani akan ta kaɗan haka kuma a cikin wannan hadisin ƙarshe zan mu gani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fir rafiqul a'la fir rafiqul a'la fir rafiqul a'la wanda ishara ce game da ayar da Allah subhanahu wataala can da yace alladhi an'ama Allahu alaihi minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa wato ishara ce ga wannan aya sannan kuma wasu malamai suke cewa akwai wata matsayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake so shine alwasila wanda ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wasallama yace a roƙa mushi wasila a roƙa mushi wasila shi yasa idan aka yi da kiran sallah zaka ce allahumma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت, آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته مقام محمود kenan shine ishara ce akan wannan malamai suka ce yake cewa fil rafiq ala fil rafiq ala wato kuma wasu malamai suka ce a'a kowane annabi idan ya zo rasuwa ana zauwa a mashi khiyar to ga ajalin shi ya zo cikawa a amshiran shi ko kuma a bar shi kamar yadda wani annaba kama annabin musa to shine yake cewa lalatin rafiq ala shi annabi sallallahu alaihi wasallam ana duk malamai sun yi bayani dai akan wannan kalmai amma dai mafi rinjaye ishara ce akan abin da ya shahi matsayi madaukaki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake roko wajen Allah subhanahu wataala da ya bashi shi wato kenan a cikin wannan hadisin kuma zan mu fahimci aiki da ishara me ishara nuni ka fahimta larabawa suke cewa allabibu man yafa bil isharati yafhamu wato ka ringa fahimta abu da ishara annabi nan ai ba ta yayi ba a meko mishi asokin nuni ne kenan daga nunin wani abu kai ma kana iya ka fahimci wane kaza yake so ko kuma wane kaza yake so kenan shi ma ana akwai abin da ya shahi wannan shi nuni kuma irin mutum ya ringa fahimtar mutum akan abin da ya shahi wato ishara kenan a gurguje wannan hadisi na Aisha ya zo don ya nuna mana irin matsayin asuwaki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen rayuwar shi mun gani yadda ya cika bayan ya yi da asuwaki sai hadisi na 20 a cikin wannan babe malam ya ce wa an abi musa al'ashari radiyallahu anhu kala a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallama wa huwa ya stako bisiwakin rotabin wa kala kala wa tarkus siwaki ala lisanihi wa huwa ya kulu wasiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa wato wannan hadisi riwaya daga abi Musa al-Ash'ari yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu annabi yaya wa huwa yastaku bi siwakin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin aswaki da aswaki wanda yake ratabin danye kamar yadda muka gani can qala shi abu musa yake cewa wa tarfu siwaki ala lisanihi wani gehe na aswakin wato ko kuma kan aswakin yana saman halishan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yaqulu yana cewa haka ne fasara o ko wasiwaka in kuma shi aswakin fifihi yana cikin bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ka annahu ya tahawwa kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sautin da yake huddawa yana yin zai amai ne tayyib wannan hadisi wato abi musa al-ash'ari yace ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana yin aswaki da aswaki wanda yake danyi wannan yake nuna mana idan kana idan zaka yi aswakin ma ka samu aswaki wanda yake danyi sannan malamai suka ce wani icce ne ma ya kamata ka yi aswaki da shi wanda suke ganin yahi akwai iccen ma da aka wasu malamai da suka ware shine udul araq udul araq wani icce ne da yawa a madina zaka gani a cikin aswaki ma da yawa wannan idan aka zuwa ce ma arak ne yana da tsada farafor da wanda yake asuwaki na wani ice wanda mun manta ba daidai dan karami wanda za a cira maka na yin asuwaki riyal uku ake sai da mashi ko riyal biyu wanda kuma wancan sample ya asuwaki na ya ayyuhan nas riyal guda ne riyal guda ne to wannan yin ma dai shi ma dai ai kowa yana tsatsi wannan riyal uku wannan riyal guda riyal a dauka dala talatin riyal uku kenan gomiya tara kenan kaga nan ma da bambanci sannan shi udul arak malamai suka ce yana da wani sinadari wanda yake ƙara tsaftace ma wato wani duk wasu datti da suke cikin wannan in ka zaka yi in ka tamna shi ma yana da wani zaka yi shi da dan yaji yayi kuma yana da tafshi kuma ba irin asoki bane wani asokin zaka ga daga ka fara yana kakkarya nan da nan ka cinye shi wani shi kuma arak in nan zaka gani kana jima kana yin asoki da shi yana da dadin asoki yana da dadin asoki shi yasa da yawa wanda ya saba da aswaki araka in na ujula araka sai ka gani in ya samu wani aswaki da kyalde sai ka gani yana kokari dai yana yin aswaki kenan wannan abin da ya sha yin aswaki kenan ana so ka samu wancan in ba ka samu ba kuma ka ɗauki wani yadda Allah subhanahu wataala ya yassare mu kowa Allah ya yassare musu kamar muna anan mena ne yahi yawa kenan ka ciri can mena kai da aswaki ko kuma mine ko kuma aswaki dai wanda ake sai da sample kenan ka siya wanda ka samu wanda kake da amma ka samu danyi in baka samu ba kuma ya kai da bushashen shi ma duka dai ba laifi bane ba almuhim da ya zaman to kai aswakin kuma ka ringa koyi ne da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa tarku siwaki ala lisanihi wato wani gehe daga cikin aswakin yana kan halshen annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa o o wato wannan yake nuna mana kuma annabi anan me yake halshen shi ne kenan yake yin aswakin yake gogewa kamar yadda muka ce a farko zan magani kenan aswaki bai takaita ba ka ce ka haƙori kare wato har saman halshe har saman halshe ka ringa yin aswakin shine har yana o o ya kai mubalaga kenan abinda ka kai zakai amai ya ce ka annahu ya tahawwa sautin da yake wutarwa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam sautin mai amai kenan yayin mubalaga a wajen yin aswakin ya sa can yana gogewa da kyau tunda in ka je wajen makogar makogoran nan dole ka ji kamar zaka yi kamar zaka yi amai kenan duka wannan yana nuna mana akan abin da ya shayi mashru'iyya ta yin aswaki da kuma irin yadda sunna ta karantar tayyib yaya ake yin aswaki haka zaka ringa yin aswaki a tsaye ko kuma a kwance wannan ya ce a kwance wannan ya ce a tsaye ha a tsaye haka to nan wa nan ya shiga to mafi yawa dai wasu malamai sun ce duk da cewa abu ne wanda yake abu wasu ba a kayyade ba akan duka dai malamai kasan ilimi wasu malaman suna ganin ka yi shi a kwanci haka ka ringa yi shi a kwanci wasu kuma ce a tsaye a tsaye zaka saman nan in ka zai zama to kafi iska amma dai duka zaka gani kana iya ka ka ka na kun ga malam shi da da a kwance ne malam yake yi gawa ke ya ala kulli hal abu ne wanda yake wasa kenan ala kulli hal kuma wannan hadisin kenan muna gani akan abin da ya shayi mashru'iyya ta yin aswaki kuma ya zama to mutum ya samu danyi wato iccen da zai yi aswaki ya samu danye kuma zai nuna mana ka ringa mubalaga a cikin aswakin hatta da saman halshenka ka ringa gogiya da kyau amma ka kai yanda kuma saka je ka cutar da kanka ka kai haka tabo wannan makogoro yake ko hakkin wuya kuma ne ka je ka tabo wannan kenan dai ka iya gwargwado kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna mana amma ba kullum ba wani lokaci kenan ka yi saman da saman harshen naka lokaci kuma ka bari alaku ƙarshen wannan baban wanda malam ya kawo mana dukkan wannan hadisai malam dan ya nuna mana abin da ya shayi da suka zo hadisi hudu ne ya kawo mana a cikin baban wato kada mu manta zaka gani akwai hadisai da yawa wanda malam ya dace ya kawo su bai kawo su ba dan me yasa malam bai kawo su ba na'am na'am sun sabka menene sharadin da ya dora hadisin da bukhari da muslim suka yi ittifaqi akan shi shi yasa zaka gani a wani babi ya kamata ya kawo wani hadisi gashi nan ya inganta malam bai kawo shi ba muka ce ya dora sharadi a umdatul ahkam cewa ba zai kawo ba hadisi sai wanda bukhari da muslim sun yi ittifaqi a wajen huddo shi shi yasa kenan zan magani wasu baban da zai kawo haya kawo hadisi kadan kenan karshen wannan babu da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana malam yace babul masih ala al-khuffaini wato babe na gaba shine babe na shawa akan abin da ya shahi kufai ne kufi guda biyu kufi shine yake ce ma takalmi na fata kun takalmi shine na kufi kufai ne musanna ne jami'i al-khuf mufradin shi akwai wani al-khuf shi da al-khuf kenan musanna in shi shine kufai ne kenan wannan babe malam ya kawo shi dan ya ambata mana dalilai da suka tabbata a sunna akan abin da ya shayi shafa akan hufi menene shafa akan hufi da wajen shari'a shine idan kayi arwalla wani sauki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana idan kayi arwalla da hufi a cikin wannan inka kahwaka ba sai ka hudda shi ba kawai kana iya matukar da kwai sharadi matukar ka sanya shi a cikin tsahara kamar yadda zan gani kenan kana iya shafa akan shi arwallaka ta yi ka je ka yi sallah kenan wannan babe zai mana bayani akan wannan wannan hadisan kuma sannan zaka gani da yawa akwai wasu irin abin da ya sai shi'a ne ba manta ba suna kawo magana bai halatta ba a yi shawa akan ofi ya tabbata tabbata wadda take hadisai ingatattu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shawa akan ofi kuma wannan haka ne hadisi da malam ya kawo mana na farko shine hadisin mughirat bin shu'ba radiyallahu anhu qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما wato mughira dan shu'uba yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani bulaguro wani bulaguro ne wannan shine yakin tabuka gazwat tabuka wadda aka yi da hijira tana da shekara shekara tana tabuk bakwai ko tara takwas ta buka bakwai ko tara ya waye ce bakwai bakwai wa khaibar da wata shekara aka yi ta khaibar yau kuma ka ce an ce kuma tabuka bakwai khaibar bakwai tabuka wa shekara ta tara aka yi tabuka inda yana daga cikin yakokuka na karshe na annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe karshe wanda in baka manta ba khaibar shekara ta bakwai kuma a khaibar abi huraira ya ya musulunta wanda ya yi zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na hudu ko uku da wani abu wanda annabi kuma shekara kana mamaki ya rawaiti kuma ya fi kowa ruwaya ko a in mun koma da rasul mustala an an yi mayani tayyib shi mughira dan shu'ba ya kasance da annabi sallallahu alaihi wasallama kenan a wannan bulaguran sai ya ce fa ahwaitu li anzi akhufaihi wato kuma ya kasance shi yana ma annabi sallallahu alaihi wasallama hidima ne shi mughira hidimar da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam na daga ciki idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi zai arwalla mughira dan shu'ba yana zuba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ya arwalla to ya zo yanzu yana arwalla annabi sallallahu alaihi wasallam da kofi a jikin shi sai mughira ya duko zai hudda ma annabi sallallahu alaihi wasallama kofin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ahuma wato kabar su fa inni adkhaltuhuma tahirataini fa masaha alaihima yace saboda ya sanya su cikin kawawuwan shi lokacin yana da tsarki suna da tsafta wato yana da tsarki sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shahwa akan su kenan wannan hadisin eh abin da ya shahi shahawa akan hufi ruhusa ce wadda addinin musulunci ya kawo wanda mutumin da yake gari yana da kwana guda wato ventigatirar wadda huffin shi idan ya yi shahwa a kan huffin shi kahin ya yi expire kahin ya zamanto shahwar ta kare wanda yake bulaguro kuma kwana uku kenan sosan duzer wanda yake bulaguro kwana uku yana iya barin huffi a cikin kawashi idan ya zo arwalla kowace arwalla zai yi kowace sallah zai inda zai yi arwalla kawai in ya zo ba zai hudda ba wannan kawai da zai hudda ba wannan huffi daga kawashi kawai shahwa zai yi a samanta kenan wannan ga mai bulaguro amma ga mutumin da yake zaman gida shine zai yi ventilator muka ce kwana guda tayyib malamai suka ce akwai sharadi shine karkashin wannan hadisin malam annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fa inni adkhaltuhuma tahiratayn wato ya sanya kufin nashi yana da tsarki wato yayi arwalla ya sanya su sharadin sanya kufi shine sai kai arwalla cikakka sai kai cikakka arwalla idan kai arwalla ka sanya kufi ka yi shafa a kansu sai a fara lissahi kenan ka yi shafa a kan kuffinka amma malamai suka ce idan ya zamanto misali kai ne kana arwalla ka wanke wannan kafa guda sai ka sa kuffinka kahin ka wanke wannan malamai suka ce bai yi ba saboda ai ka sa shi baka ida ba arwalla kenan baka cikin tsahara baka cikin tsarki kenan shine ya zamanto wato ka arwallarka ta cika tukun ka zamanto ka sanya wannan kuffi sannan kuma sai ka shafa akan shi to mudda in aka ce ventricular ga mutumin da yake zama a gida kuma sosan duzar wanda yake wato matafi to yaushe ne ake fara lissafi daga sawa daga arwala daga sawa daga sawa daga arwala arwala ta fari daga shawa kama kaga yanzu za a yi sallar isha na'am daga isha kenan ka fara kenan daga daga ba daga yanzu misali na yar walla na safofi daga nan za a fara lissafi ha sai sai niyya sai jiya sai bai ba eh kayin lala muna neman lokacin da za a yi lissafin sanya to daga shahwa kai kuma kasa shi misali yace kasa shi magariba tayyib sai kuma kai shahwa a yi sha to shi kuma nan yace da'ahuma kada ya hudda su fa inni adkhaltu ma annabi yace ya sa su tahiratain tahiratani tahiratai ne afwan to shi kuma aka ce ventricular ne to kenan yanzu in ka zo karewa kai ka sa su magariba ka shahwa su lisha to yaushe ne zai kare sai lisha ta dawo ko sai magariba ta zo to menene illa malamai suka ce meye illar da yasa aka ce kaka hudda kofi kaka kai shahwa akan kofi wasu suka ce saboda mashaka wasu a eh eh kai shafa akan kofi illa wasu suka ce mashakka wasu suka ce a ba mashakka ba cewa saboda ina mashakka wanda yake gida aka ce ventikatar wasu suka ce a saboda abu misali yanzu kai ne kasa takalmi ya wuni a kawakan kawuda me yake wari yake yi to wanda yake gida shi yasa aka ce yayi ventikatar saboda warin wannan da zai wanda yake bulaguro kuma bayan da zai kenan yayi ta tahiya da shi to idan ya zamanto saboda warin ne kai ka sa hukunka misali na yi sallah asuba na sa hufi ina da arwalla ba ta karye ba ban yi ba shafa sai a sallan magarba na yi shafa kaga da na ci awa nawa awa wajen nawa takwas to da na yi shafa kuma he da ya karo wata magarba awa nawa ne hufi a kawata yana taki 24 an gane suka ce kenan a'a kenan daga ina za fara daga safa bentikatar kenan haka ne na'am illa shi menene za a koma shine kan illar da ta sa ya zama to kofin a wannan wasu suka ce a'a mashakka ce kawai saboda kada addini kamar yadda muka gayi can hadisin farko laula ana shuka ala ummati addini bai zo ba dan ya tsananta ma al'umma suka ce to saboda ka a tsananta ma al'umma ne wuni guda ka sa hukunka ka ce kullum ka zo arwalla ka hofiya kawai ka yi ka hudda hofi ka sanya ka yi arwalla ka hudda shi ne sa kake shafa to shi yasa wanda yake gida ya yi bantakatarar wanda yake ya yi wannan amma to kuma ai in kana da hofi kana cikin jama'a kuma surtu na fata ne zaka gani yana wannan yana bashi bashin wannan to kuma ka cutar da al'umma kuma addini ba so ka cutar da mutane a bar daya a dauki daya kenan wanne za a dauka bangaren kada a cutar da mutane da warin wannan shi yasa ya zama to kenan kawai daga sawaka za a fara lissahi ko kuma bangaren kawai mashakka ce sai lokacin da kai shawa duka za a dauka ya za a yara wakil eh in yi bin tikatar kenan daga sawa za a yi kwante lala to ala kulli hal akwai sabani wajen malamai amma dai mafi rinjaye shine daga shafa daga shawa kwanan ban manta ba zamanin corona wannan matsalai tana daga cikin matsalar da wani malami muka ji yayi fatawa kanta shi ma dai an kai an kawo don mun yi ta bincikawa da dai ɗalibai dai haka an yi ta yi an ta sabani wasu suka ce a kawo mashakka ce illa inan ya zama to kawo daga lokacin da kai shawa idan ka sanya kofin ka tun asuba arwallarka ba ta karye ba sai a isha kai shafa to daga nan za a fara kwante wanda kuma zahirin nasi mafi yawa haka yake nuna wa Allah ta'ala ala tunda idan ka sanya ba ka yi wa shawa dama ai da arwallarka dama ba ka yi wa shawa a san shi saboda malamai sun yi ijaba akan wannan na yi arwalla cikakka sai na sanya kufina to sai arwalla ta kufina sai yi awa goma arwalla ta ba ta kare ba to yanzu na zo zan yi arwalla sai na yi shafa a kan shi kenan kaga awa goma sha hudu ce za a ce zan yi shi kuma me aka ce zai kai ventikatar kenan wannan yake nuna kawai abin da yake shine mashakka daga lokacin da ka sa huffinka ba lokacin lokacin daman kana da tsarki sai lokacin da ka yi shafa a kan shi malamai suka ce daga lokacin nan ne za a fara makwante za a fara lissayi idan ya zamanto ya cika lokacin kenan sai ka wuda shi haka mai bulaguro shi ma huffin shi yana kawashi idan ya arwala da kare ya zamanto ya shafa a kan shi daga nan zai fara lissayi tayyib na yi arwal na'am kafin arwalla ta kare eh kana da arwallarka misali kai arwalla kai sallar magariba sai yanzu isha ta zo na sanya hufi eh kana iya ka sa hufinka a lokacin kuma kai sallaka wasu malamai suka ce an ka sa shi ka shafa a kai amma dai kawai ka sa hufunka kenan idan arwallarka ta kare tunda daman kana da arwalla ka sa shi tunda na annabi me yace gai arwalla annabi ta kare yana da wannan yi wasu suka ce a'a in ka sa shi ka yi arwalla ka sa shi ka yi shafa a kai to amma dai wannan ba'id wallahu ta'ala ala kenan dai abin da yake shine idan ka sa kai shafa sai zaman to ka fara abin da ya shafe lissafi sannan na'am ya yi arwalla a yi ai sai ka hudda mafi yawa malamai sun yi ijaba akan wannan cewa he ma ka ai he ka hudda tukun yake yake yake yake wara yanzu takalmi ne yana kawo kana tahiya SK yana wari ana jin wari a sai ka hudda tayyib eh kenan wannan abin da ya shaye shawa tayyib a wannan hadisi kaifiyar shawa bata zo ba yane ne zaka shawa sama ko ƙasa ko kuma gehe ko ina hadisi ya zo cewa ka shahi ƙasa da sama duk da cewa hadisin da'ifi ne bai ganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine aliyu akar ya tabbata daga ali ya Allah tabbata gare shi yake cewa da addini da ra'ayi ne da ƙasan hufi ya kamata a shafa ba saman hufi ba kenan saman hufi shine ya tabbata a sunna shine zaka shafa kaifiyar shafa ya ne zaka yi hadisi ya tabbata ka wani hadisi na'am to kaga hadisin akan kaifiyar wannan yanda ka wadi haka eh tayyib la'alla kamar na bahasi akan hadisi da ya kawo kaifiyya yanda za a yi shafa akan abin da ya shayi khuffi sannan kuma abin da yake ta'alluqi da khuffi shine shine jawrab da kuma abin da ya shayi takalmi takalmi idan ka sa takalmi inda ferme ne ake cewa ko kana iya kai shafa akan shi matakar ka sa shi a tahara haka kuma suseti ita ma kana iya kai shafa akan ta wasu malamai da suliya yawa wasu malamai suka ce eh suseti he ta zamanto tana da kabri kuma ta zamanto idan ka duba fiqhu zaka gani a akadar ta zamanto wani yana da tilla ko kuma hufin ka in yana da tilla baka yi shawa kan shi amma dai wannan magana duka babu dalili da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa in yana da tilla baka yi shawa kan shi ba ko kuma in bai da kauri kaza duka ijtihadi ne na malamai magana ta mafi rinjaya shine kai shawa akan shi matukar susetin ka ka sa shi a cikin tahara idan kana iya kai shawa akan ta haka shi ma takalmi idan ka sa shi saboda hadisai sun zo sun wuce alisawa akan abin da ya shayi shawa akan wannan kenan a gurguje wannan hadisi mun gani akan abin da ya shayi mashru'iyya ta shafa akan hufi wajen yan wajen arwalla sannan kuma shafai so nawa zaka shafa bukawa so nawa ke wanke ta so uku zaka shawa a so daya ake shawa so ɗaya zaka shafa ka sahi kuma shine inda zaka shafa shine sama sannan kuma anan muke gani sharaɗin ɗahara wajen shawai ke kana da ɗahara zaka yi shawa idan baka da ɗahara kai shafa ka shahi banza kenan dole baka da arwalla sai ka shafa sannan kuma hudda kofi bayya karya arwalla ka hudda ko ka mera bai karya arwalla ka hudda shi bai karya arwalla saboda me daman da arwallaka daman da arwallaka to arwallaka ta karye waccan sai ne shawa kuma sai na huta shi arwallaka ta karye sai na zo na yi arwalla na shahi hufi kuma sai na huta hufin ta karye ta huta hufin ba mu yi ta ba mu yi ta yi to a to misali to shi ke da shi kenan kenan yanzu malam ali idan ka yi arwalla ka shahi kanka yi kaje ka yi aski sai ka sake shawa kai arwalla kai dai tana na ala kulli hal kenan dai a cikin wannan hadisi akwai dalili akan abin da ya shayi shawa akan hofi zai kawo wani hadisi akan kaifiyar shawa akan hofi sati mai zawa ga da kamata lala hadisi nasi muke so ba ka cewa bai na'am hadisi na 22 malam yace an huzaifah bin yaman radiyallahu anhuma qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتودع ومسح على خفين ولا على خفيه مختصرا wato hadisi wannan na gaba na 22 shine hadisi daga Huzaifa dan Yamani wanda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama wato na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama fabala wa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi mukhtasar sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hutsari sannan kuma ya arwalla da yazo kuma yayi shahwa akan abin da ya shafi khuffin shi mukhtasar wato wannan hadisin a takaice ne kenan dogon hadisi ne wanda kuma cikakkan hadisin cikashi shine hadisin Huzaifa da yazo cewa atan nabi sallallahu alaihi wa sallama fi subatati qaumin fabala qa'ima فدنوت منه فتنحت فتنحيت عنه فقال عدنوا فلما قضى تودع ومسى على الخفي أو كما قال صلى الله عليه وسلم واتو حديث يازو أكن قصة دا النبي صلى الله عليه وسلم يزو وجن سباطة مي أكي تما سباطة شيني جبجي جبجي نوسو متاني سي النبي صلى الله عليه وسلم يي فساري أسي fabala qa'ima yayi hutsari a tsaye kenan wannan yake nuna mana mashru'iyya ta kai hutsari a tsaye idan kana da wuri wanda yake najasa ne kada ka duka wajen ya bata ma kayan ka kwashi datti kenan wannan mashru'iyya ne ya halatta mutum halatti ne ya zamanto idan wuri yana da datti ya zamanto kayi hutsari a tsaye shine kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya hutsarin ya ce ma huzaifan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen sai huzaifa ya gosa ya baya baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi da ya gama ya zo ya ce sai ya arwalla sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shawa akan kofi kenan wannan shi ma hadisin ya zo don ya nuna mana akan abin da ya shayi shahwa akan hufi duk da cewa a cikin wannan hadisin zaka gani an ce fi safar masani ba nuska ku yawwa to kenan fi safar din nan wannan katsa ne kuskure ne a cikin gari ne kamar yadda dogon hadisin cikakke wanda da muka gani yanzu atan nabi sallallahu alaihi wasallam fi subatata qaumin fa bala qayyim wato a cikin gari ne kenan wannan me zai koma mustala ya ce fi safarin kenan wannan kalma shaza ce kenan ba a dauke ta ba kenan ba kuskure ne ba a dauke ta ba a yi aiki da ita kenan wannan yake nuna mana akan abin da ya shahi shawa kuma akan hufi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hubawali sannan da ya arwala sai ya shafa akan hufi tayyib abinda muka manta mu yi ba magana kan shi shine ka sanya hufi ya janaba ta kama ka a wuta shi kenan kaga babban kari babban hadas ne wannan dole sai ka hudda shi saboda abin da ya shayi wato wanka kowa dole sai ka wanke ke ya kayi wanka tukwan zai zama to ka kayi shawa akan wannan kofi na yau manzi janaba ne hukuncin ma hukunci gashi da zan mu je baba baban zan mu shiga amma dai la'alla sai sai sati ya zauwa tun da lokaci ya gabazo ayo mazi hukuncin shi hukuncin hutsari hukuncin hutsari dukansu hukuncin hutsari gare su wanke ya zaka yi wanke ya zaka yi sai dai shi zaka gama tare da hunsayin wajen wankewa wanda zaka gama gabaki ɗaya kamar yadda hadisi zai zo wanda hadisi na ali ne ko da Allah ta tabbata gare shi da yake cewa kuntu rajulan mazza'an fastahayaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li makana ibnatihi minni fa amartu al-miqdad ibn al-aswad fa sa'alahu fa qala yaghsil zakarahu wa yatawadda wato a cikin hadisin duka dai kamar wanda wata ruwaya ta zo ighsil zakaraka wa tawadda idan dai zamu gani insha Allah wannan ala kulli hal kenan wannan shine karshen babe da malam karshen hadisi a cikin wannan baban na wato masfali da kufai ne da malam ya kawo mana kuma mun gani yanda ake shafa akan hufi halaccin shafa akan hufi halaccin shafa akan suseti haka a shafa akan takalmi haka kuma sharaɗin da zaka yi kafin wato ka sanya hufin nan sannan kuma ya zamanto kai wanda kake cikin gari an baka lokaci gashi nan an tarbal yanka wanda yake da bulaguro shi ma gashi nan sosan duzar sannan kuma wanda shahwai yaushe ne zata fara lissafi shi ma gashi nan sannan kuma sama ne ake shahwa ba ƙasa ba kenan duka wannan abin da ya shaye kofi shine abin da ya sauwaka a cikin wannan babe da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana idan insha Allah sati mai zawwa sai mu tashi a farkon babe na babun filmazi wa ghairihi insha Allah da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan kuskure Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين